نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدك يا أتكين قرم كنو أيو يمتين جمعة درن السبب biyar ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi mai girma majalisin tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda a yau za mu shiga tafsirin suratul qari'a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم alƙari'a mai kwankwasa zukata da tsoro malƙari'a mai ya sanar da kai abinda ake cewa mai kwankwasa zukata da tsoro ko malƙari'a mai cece mai kwankwasa zukata da tsoro wa ma adraka malƙari'a kuma mai ya sanar da kai abinda ake cewa mai kwankwasa zukata da tsoro yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth ranar da mutane za su zama kamar fari waɗanda aka tarwasa wata kunul jibalu kal'in manfush kuma duwar wasu su kasance kamar gashin fata wanda aka ɗaiɗaita fa'amma man taqulat mawazinu amma wanda ma'aunansa na alkhairi suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya to wannan yana cikin wani yanayi na rayuwa abin yarjewa wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunansa na alkhairi suka yi shafal fa ummuhu hawiya to wannan makomarsa wutar hawiya wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai mecece ita narun hamiya wata wuta ce mai tsananin kuna wannan sura suratul qari'a wannan shine sunanta da aka sani a cikin masaif kuma shine abin da yazo a tafsirai da kuma littattafan hadisi ba a santa da wani suna ba face wannan suna al-qari'a kuma kamar yadda kuka gani suna ne wanda aka ɗauko shi daga ayar farko ko kalmar farko wadda ta zo a cikin wannan sura haka nan wannan sura bilittifaq da haduwar malamai sura ce makkiya sura ce da aka saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka a jerin gwanan saukar da surori kamar yadda Jabir ibn Zayd ya ambata wannan ita ce ta talatin ta sauka bayan suratul Quraysh kafin suratul Qiyamah kuma ayoyinta goma sha ɗaya ne a bisa lissafin mutanen Kufa a bisa lissafin mutanen Madina a Makka da Madina wannan ayoyinta goma a bisa lissafin mutanen Basra da Sham ayoyinta takwas wannan sura tana magana akan alkiyama da abin da zai wakana a cikinta na ban tsoro da kuma abin da zai biyo baya na hisabi da bincike da sakamako da za a yi wa mutane da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki zai sakanta wa mutanen kirki da kyakkyawan sakamako mutanen banza kuma Allah ya sakanta musu da mummunan sakamako gwargwadon ayyukansu Allah ya buɗe surar da cewa alƙari'a alƙari'a ismu fa'il ne na qara'a wato mai kwankwasa mai take kwankwasawa tana kwankwasa zukata da tsoronta ubangiji ya amfani da kalmar alqari'a ita kadai mubtada ne ga shi nan babu khabar kalma ce sifa ce a mausuf ne babu sifa alqari'a haka ubangiji ya jeho kalmar ita kadai wanda tun daga sautin kalmar za a fahimci tana kunshe da wani abu wanda yake mai firgitarwa mai razanarwa mai tayar da hankali alqari'a mai kwankwasa mai kwankwasa zukata da tsoronta ko da tsorace-tsoracen da suke cikinta bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni an yi busa a tsaho a lokacin abin da yake sabbai da abin da yake tarsai duk za su firgita su razana su korata wa yau mai yunfaku fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah wa kullun atawhu dakhirin ubangiji ce ranar da za a yi busa a kaho abin da yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa duk su firgita su razana sai wanda Allah madaukakin sarki ya dogace ya so ya sanya nutsuwa a su ba za su korata ba ce dukkanin su za su zo wa Allah suna masu kaskantar da kai to wannan alqari'a suna ne daga cikin sunan sunan da ke ranar alkiyama kamar yadda Allah ya kira ta alhaqa mai tabbata ya kirawo ta afaqa ya kirawo ta asaqa ya kirawo ta alghashiya kirawo ta da sunaye daban-daban waɗanda kowane suna yana kunshe da wata ma'ana mai ban tsoro mai raza da zukata mai jefa tsoro a cikin zukatan wanda suka ji wato wannan gargaɗi da faɗakarwa alqari'a ubangiji ce mai kwankwasar zukata da tsoro sannan ubangiji idan ya kara girmama sha'aninta ya kara jefa tsoro da razana da firgita cikin zukata sai aka kawo wata tambaya bal kari'a mecece mai kwankwasa zukata da tsoro maimakon a bayar da ansa ko mecece sai aka sake ja maka lokaci aka sake yin wata tambaya wa ma adraka mal qari'a kuma me ya sanar da kai abin da ake cewa mai kwankwasa zukata da shi sai ubangiji ya ce yau mai yakunu nasu kal farashil mabsus ranar da mutane za su zama kal farashil mabsus kamar fari waɗanda aka tarwatsa su farin da suka tarwatsi kowa ya rasa gaban inda ya dosa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kushi an absaruhum yakhrujuna min al-ajdad ka'annahum jaradun muntashir ka'annahum jaradun muntashir to yayin da za a tashi fari su tarwatsu a sararin samaniya wanda yayi gabas wacce yayi yamma wani ya kudu wani ya arewa wani sama wani ƙasa wani ya faɗo to haka mutane za su tashi cikin firgici da tsorata da razana daga cikin kabarwaran ka kawo hoton abin a kwakwalwarka ka tuna yadda ubangiji zai tashi mutanen da suka mutu tun daga na farko har zuwa na ƙarshe dukkan wani wanda ya mutu aka turbide shi a cikin ƙasa ko aka jefa gawarsa a cikin teku ko aka kona ta ko ma wani irin yanayi aka aka yi da gawarsa tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe ka tuna lokaci guda ubangiji duk ya watso su daga cikin ƙasa su fito gaba ɗaya yaya za ka ga ƙasar ƙasar da wadda muke takawa kusan duk da aka yi halitta aka take kwansar mutane ake mutuwa ana binne mutane har ba al-ma'arri yake cewa ka tafi akan ƙasa a hankali dan inda ka gani dinnan kaburburan wasu ne domin ina adawa su kabarin adawa suke kaburburan adawa suke ina na samudawa Allah ya rikitar da ya harga abin da ya halakar da su kuma kasan nan da ita ce kabarin yanzu ina kabarin suke saboda haka inda kake takawa babu mamaki a wani zamanin da Allah ya yi ya wuce kaburburan wasu ne سير في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد كتب أحكلي كلا كرك تاكما أكم أمر قرب وسبتان وكتنا ونلوك تشيزي زورانا بدا da ubangiji zai sa a yi musa dukkan wani wanda yake cikin kasa din nan wanda duk ya mutu sawa'u an binne shi ko ba binne shi ba ko jefa shi rami aka yi ko rijiya ko cikin teku ko kona shi aka yi aka daidaita gawarsa ubangiji zai dawo da halittar gaba daya a lokaci guda ɗaya dukkan halittu su tashi cikin wani yanayi na firgita da tsoro da razana yaya kake tsammanin za ka ga wannan mashahadin babu shakka kamar yadda Allah ya ce ka annahum jaradun muntashir kal farashil mabsus haka za ka gansu kamar an tayar da fari lokaci guda wasu sun yi nan wasu sun yi can wasu sun yi sama wasu sun yi ƙasa wani ya tura wani wani ya buge wani haka za a sa cikin inuwa cikin firgici da razana bayan wannan ubangiji ya rubuta ƙasa sama da ƙasa duk ta rikici ba yadda ka saba ganin ta ba cikin wani tsari guda take tafiya cikin wani yanayi guda ɗaya take bin wata doka da ubangiji ya ajiye mata guda ɗaya a'a yanzu duk ubangiji ya tarwata komai sama ta tsage taurari su tarwatse su kwatse sun zubo a lokacin duwar wasu ubangiji ya dinke su wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa aka dike duwar wasu aka yi musu niki lilis tilis kamar an daga gero وكانت هباء زما كمان كورا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتعا سنة تنبيه كما دوجوا الوزن فقل نكتي مثل ينسفها ربي نسفا وبيجي لا زي نمكيسو تلس نلس هكذا مسلم فيذرها قاعا صفصفا ya bar ƙasa ta zama fili ne fili ne ta yau la tara fiha iwajan wala amta ba tare da kana ga kwari ba ko tudu ubangiji gaba ɗaya ya nike abin nan ya nike dukkan wasu biyar wasu su narki kaga ƙurarsu tana tashi a sama وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء innahu khabirun bima taf'alun lokacin za ka ga duwar wani tana da kan wani abu ne a dunkule amma tahsabuha jamid wa hiya tamurru barra sahab tana da yawo a sama kamar yadda jirgije yake yawo a sama to ubangiji yayi wannan dole ne dan adam ya firgita dole dan adam ya razana domin zai zama abu a bakin komai ba idan da waɗannan manya-manyan halittu waɗanda suka ɗauki shekaru masu yawa ɗaruruwa dubunnai a cikin wani yanayi guda ɗaya ba tare da sun samu canji ba ko girgiza a lokaci guda ubangiji ya bayar da su haka ya tsaltsage sama ya kinkita ta ya dubo da taurari ya warwatsa hasken su ya tafi duwar wasu an dike su to dan adam shi a ne ai dole ya firgita dole ya razana wangiji ya suranta dan adam cikal farashin mabsus kamar fari waɗanda aka tarwatsa suka fito a warwatsi wa takunu aljibalu duwar wasu su zama kal ihbil mabsus kamar wato gashin fata wanda aka daidaita shi wato aka ko dauje shi daga cikin fata yaya zai iya zama guri guda sai rika yawo ne a cikin iska to haka duwar wasu za su zama Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗi wannan faifan sai ya faɗi faifai na biyu wanda shi ne zai biyo bayan abin da zai faru na alkiyama da tashin alkiyama bayan waɗannan abubuwan ban tsoro sun wakana to hikimar da za ta biyo baya ta ubangiji shine tabbatar da adalci wanda aka dade ana jira ko wasu suka dade suna karyata shi wasu suna jiran ranar ta zo domin a yi musu adalci don waɗanda suka zalunce su ubangiji ya ba su haƙƙin su ya ba su gaskiyar su waɗanda kuma suke karyatawa a lokacin za su ga jahil za su gwammace rawa wato kiɗa da karatu Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu to amma wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya to wanda yana cikin wata wani yanayin rayuwa aisha ana ismul hay'a ne ai fi halati 'aishin radiyatin ay mardiya yana cikin wata halin rayuwa wacce take yardajjiya amma man saqulat mawazinuhum wanda shine tabbatar da adalcin Ubangiji bayan Ubangiji yana tsinkaye da duk abin da kuke yi duk abin da halittunsa suke yi Ubangiji yana tsinkaye ya sani yana gani babu abin da yake koya gare shi سواء من أسر القول منكم ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول لو أن fito wanda ya koya maganarsa ko wanda ya bayyana ta da wanda ya yi da daddare da wanda ya yi da da wanda ya yi da rana ubangiji ya san abin da ya san abin da halittunsa suke ciki ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful qadir wanda ya halitta yanzu bai sani ba bai san me yake ciki ba babu shakka ya sani ko wanda ya yi halitta bai san abin da ya halitta ba ya san abin da yake ciki amma duk da haka ubangiji bai bar abin haka nan ba sai ya sa mala'ikunsa waɗanda za su rika rubuta abin da bayansa suka yi inda alaikum da hafizi kiraman katibi ya'lamuna ma tafalu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mala'iku suna tare da shi ko da yaushe la yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waɗanda suna nan suna zuba ido suna sa ido kuma a halarce suke babu ranar da za a ce sun tafi hutu ko wani ya sha'afa ko wani yana bacci ko wani ya gafala ko suna hira a tsakaninsu mutum ya saci idansu ya yi musu ba zaka ya yi wani abu ba sani ba a ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna sane da abin da mutum yake aikatawa suna rubuta duk abin da mutum zai aikata duk motsinsa da faɗi tashi suna rubutawa matakin ilimin ubangiji na farko ya isa ya sa ya isa yi wa mutane hukunci da shi ce na san kai ka aikata abu kaza kai kuma ka aikata abu kaza abin da kai ka aikata ina so na yadda da shi kai abin da nake so ta ba aljanna kai kuma da kai abin da ba na so ta huta ubangiji in ya haka bai zalunci ba dan ya san abin da ake aikatawa haka nan sai ya bai tsaya iya nan ba sai ya sa malaiku su rika rubutawa ubangiji yana iya yin hukunci da wannan rubutun zarar an zo da gobe kiyama kira a nuna maka rubutunka abin da mutum ya yi na kwarai ga abin da ya na na banza abin da ya na alkhairi ga abin da ya na sharri ga inda ya bauta wa Allah ya yi masa da'a ga inda ya saba masa ubangiji yana sai a karanta masa ce to saboda haka waɗannan abubuwa da kai kai kanka ba ka musu ubangiji ce wannan ya tafi aljanna wannan ya tafi ya tafi wuta in ya haka bai zalunci ba amma duk da haka sai zai ba baka littafin ka karanta اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بعد littafin ka ce karanta da kanka kana ganin ba ko wata kila ba daidai ake karanta ba to karanta da kanka kai da kanka yi wa kanka hisabi ba wa kanka maki wani je na iya yin haka kuma yin haka ya yi adalci cikakken adalci ce tun daga nan dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta bayan kowa ya gama wanda a bashi littafin sa a dama wanda a bashi littafin sa a hagu bayan duk wannan ubangiji dai bai tsaya akan wannan ba sai da ya sa mawazin al-qist kuma wa nad'u al-mawazin al-qist ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن قالوا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. bayan duk waɗannan matakai daga ilimin Allah zuwa rubutun mala'iku zuwa a zo a bijiro maka da littafin ka karanta da kanka wanda duk bai sa bai isa ba ubangiji ya sa ya kai sai kuma an gama wannan an gama muhasaba ka ga da abin da kai to zo a auna zo a auna da mawazin al-qist ma'aunai na adalci babu wata rai da za a zalunce ta komai wala tuzlamu nafsun shay'a babu abin da za a zalunce wa in ka wa in kana mithqalu habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasib ko da gwargwadon kwayar komayya ne wanda yake mutum ya yi na aiki mai kyau ko mara kyau zai gan shi ubangiji shi kadai ya isa ya zama mai hisabi sai ubangiji ya sanya wannan mawazin al-qist ma'aunai malamai suka ce ma'aunai ne da yawa ko ma'auni ne daya wasu suka ce kalmar mawazin ba ta nuna ma'aunan suna da yawa ma'auni ne daya wanda da shi ake auna auna ayyukan dukkan al'ummomi da Allah ya halitta dukkan halittun Allah mutane da aljanu za a auna ayyukan tun daga na farko har na ƙarshe auna ayyukan al'ummomi daidai kun mutane da wannan mizanin guda ɗaya kuma me yasa kace mawazi wanda jami'i ne da mizan kace anan an yi masa jami'i bi i'tibarin mawzun يعني هنا ذكر الموازين متعددا باعتبار تعدد الموزون saboda abin da za a auna ɗin iri daban-daban ne akwai abin kirki akwai wanda ba rike akwai na Ibrahim akwai na Ahmad akwai na John akwai na Michael kowa da irin nashi aiki saboda haka kamar ba aure ne da yawa in aka dubi nau'ukan ayyukan da za a auna daban-daban suke amma ma'auri ne guda ɗaya shi yasa ba na za'u al-mawazin al-qist ana nufin al-mawzunat abubuwan da za a auna din ubangiji zai sanya ya musu awo na adalci Allah zai yi wa dukkan halittu gaba daya alimai suka ci to har aljanu cikin har aljanu mana su ma ba an aika musu waɗanda Allah ya tura musu su yi gargaɗi ba su gargaɗe su an ce ku yi kaza ku bar kaza saboda ka suna da sakamako يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ألا أيكا مسلم من ذنبي كما زي يسو يتنبيسو ألم يأتكم رسل منكم ما أيكم من ذنبي ما shi tun da har za a tambaye su wannan tambayar sauran tambayoyin ba za a yi musu za a yi musu za a yi musu za a caje su za a shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana yayin da Allah madaukakin sarki yau ma yasuruhum jami'a ya ma'shar al-jinni qad istakbartum min al-insi fa qala awliya'uhum min al-insi ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وبنجي يجي زي تارى متاني الجنه da cewa aljanu qad istakbartu min al-ins kun halaka mutane da yawa sai majibantun su abokan su daga cikin mutane su ya ubangiji rabbana istabta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji sashi ku ya ji dadi da sashi sashi ya mori sashi sun more da mun more su mun bauta musu su kuma sun taimaka mana Allah sai ce qala naru baswaku wuta ce makomar ku kaga anan ba a ware mutane kadai aka ce qala qala lil insi an-naru maswaakum qala an-naru maswaakum yana koma zuwa ga mutane da aljanna shi akwai sakamako ga su ma kansu aljanna kuma gashi sun shigo sun ji wa'azi wasu sun yi imani الله يقول إن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وبنجي يزانو ayar yadda ya faru ga aljanu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ji alqur'ani wallahu ya qawmi munziri suka koma suna gargadin mutanen su ce ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafin da aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi da yake gaskata abin da ya gabace shi ya ji ila al-haqqi ila tariqil mustaqim yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa ga wani tafarki madaidaici sai ya kawo mana ajibu da Allah ya mutane ku amsa wa mai kiran Allah wa aminu bi ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubankum wa yujirkum min azabin alim sai kuma tsare ku daga azaba mai radadi suka sake cewa mutanen su man la yujib da'i Allah wanda duk bai ansa wa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardh ba zai gagari Allah a doron kasa ba fa inda zai shiga ya guje wa ubangiji walaysa lahu min dunihi awliya ba shi da wani wanda ba Allah ba zai tsaya masa ya taimaka masa Allah ce ulaika fi dalalin mubin wadanda duk suka kauce wa hanyar Allah suna cikin fata mabayyani kaga ubangiji anan ya nuna cewa aljanu sun zo sun yi imani har sun koma sun yi gargadi cikin mutanen su sai malamai suka ce waɗannan su ne nuzur ɗin da suke cikin aljanna suke cikin aljanu waɗanda za su shiga su yi musu wa'azi bayan sun zo sun ji abin da annabin Allah ya karantar na shirya sun ji faɗakarwarsa sun ji kiransa sun ji umarninsa da hannunsa sun koma cikin mutanensu su ci gaba da yi musu wa'azi shi yasa Allah ce wani kullin darajatun min ma'abid wala yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun ce wani kullin wani kullin da mutane da aljanu darajatin min ma'amil kaga shi kowa zai samu gwargwadon abin da ya aiki zai samu darajar gwargwadon abin da ya aiki saboda haka mutane suna ciki aljanu suna ciki ubangiji zai yi au zai auna ayyukan mutane mutane za su kasu gida uku a lokaci akwai mutane da suke sun ainihin yi imani da Allah sun rike umarnin ubangiji sun rike umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama sun kyautata rayuwarsu ta addini da mu'amalarsu ko da kuwa sun yi wasu laifuffuka amma ayyukansu na lada sun rinjaye ayyukansu na laifi waɗannan su ne ubangiji ya ce ma'aunansu yayin da aka auna abin da aka auna ga lada za su yi nauyi fa ban saqulat mawazinuhum sauraka ko da kuwa suna da wasu laifuffuka wanda mutanen da ba ma'asumai ba za su iya yi amma za su zama ba su da nauyi idan aka auna aka kwatanta da abin da suka yi ainihin na na alkhairi abin da suka yi na da'a to wannan kamar yadda Allah ke cewa man sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wannan su za su samu babban rabo sai kuma waɗanda gaba ɗaya ba su yi imani da Allah ba sun rayu cikin kafirci sun mutu akan kafirci waɗannan ba su da ma ayyukan da za ka ce ga su ayyuka ne na kwarai da za a auna nan wasu malamai suka ce irin waɗannan ba ma za a yi musu wani awo ba tunda ne za a auna kafirci ne gaba ɗaya suka zo da shi ulaika alladhina kafaru أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا waɗanda su ne suka kafirce wa ayoyin Ubangijin suka kafirce wa ranar alkiyama Allah ce fahabita a'maluhum ayyukan su duk suka rushe fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ba ba sai mun kafa musu wani mabiza ne ba a ranar gobe kiyama ba magana ba to me za ka auna su malamai suka ce a za a auna fara ta kai wa lahum yawmal qiyamati wazna abin da ake nufi ba za a dauke su da daraja ba ranar gobe kiyama shi Allah abin da ake nufi da fara ta kai amma auna abin da suka yi ubangiji zai auna tunda ubangiji ya nuna awan da zai yi gaba ɗaya zai wa halitta yace fala tughlabu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunta ko mai kai ka zo karshe illa iyaka abinda suka zo da shi kafirci ne gashi nan kabaran kabaransa tsirararsa sun zo da shi a dora shi kan sikeli ina ayyukan alherin ku babu ko da kuwa a nan duniya sun ciyar sun taimaka wa gajeri sun taimaka wa marayu sun sada zumunci sun yi ayyukan taimakon kai da kai iri-iri amma ba su yi shi bisa ba sun yi shi don neman suna sun yi shi don neman suna amma ba don neman gafarar Allah ba shi ke nan ubangiji ya sai ba su sunan ana a ce ai suwa da sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kai ai arna ne yana taimakon mutane ka duba yadda ya yi makarantu yadda yake biya wa yara makaranta yake kaza yana kaza duk wanda ya samu Allah ya biya shi saboda haka al'ada gobe ya ba kai mutum zai ga wani abu ko ce da bin Allah ba shi a to kadilla ila ba'adu min amalin fajalnahu haba'an mansura duk abin da suka aikata na aiki amma dai zamu gabato da shi sai ya tura kamar kura a bar daidaitawa ba shi da wani kima ba shi da wata daraja saboda haka ana ɗauki ɗaya kifar shi kenan sai wannan mai sama babu babu abin da zai sa ta yi rinjaye zai samu ba abin da suka yi wannan su ne kaffat mawazin ba amma man kaffat mawazin فأولئك فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون waɗannan su ne suka suka yi asarar kawukan sun yi asarar kawukan su a nan duniya saboda zaluncin da suke da ayoyin saboda ka waɗannan kai tsaye ubangiji zai ce a tafi da su wuta saboda babu abin da za su za abin da suka yi wanda zai cancanci za su cancanci aljanna da shi sai kaso na uku waɗanda su kuma اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا sun yi aiki na kwarai sun yi aiki na an zo an auna babu wani wanda ya rijaye sun yi can jaras babu wani bangare da ya rinjaye daya waɗanda su ne ashabul araf da ubangiji ya ambace su da yadda ubangiji zai yi da sura na gobe kiyama wa bainahuma hijab wa ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bi simahum wa nadaw ashab al-jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idha surifat absaruhum tilka ashab an-nar qalu rabbana la taj'alna ma'a al-qawmi adh-dhalimin ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون سورة وبالمجي يفدا باين أرجع أجي حساب dan aljanna sun tafi aljanna su ne man saqulat mawazinu dan wuta sun tafi an wuta man khaffat mawazinu waɗannan kuma kharatu amalan salihan wa akhara sayya mizanin da wannan da wannan da yayi daidai ba lokacin wani ya ce a sa su akan katangar la'arafi su ba a wuta ba su ba a aljanna su waiwaya nan su ga yan wuta suna shan babbaka iya ce su ga yan aljanna suna cikin ni'ima suna kantamawa idan suka kalli yan aljanna su daga hannu su gaishe su salamun alaikum salamun alaikum sai musu gaisuwa ba su shiga ba suna sa su shiga dan yadda kudu a wani kuma idan suka koma kuma إذا سرحت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم مع القوم الظالمين suna ga ‘yan mutu kuma sai suna gano ya ubangiji kakka haɗa mana waɗannan kakka haɗa mana waɗannan can waɗancan suna gaishe su suna so su shiga a a maure da su a fanta ba da su a saka ta awala da su amma kuma nan suna addu'a ya ubangiji kakka hada mu da waɗanda za su kira wa mutanen da suka sani نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وأخوكم تستبدلون abin da kuke tarawa bai tsina na muku komai ba girman kan da kuke bai tsina na muku komai ba Allah ta awu da alladina aksatu la yanaruhum mawdira waɗannan da suke kan katangar larabi kuna rantsuwa zuwa ba su samu rahama ba domin ƴan wuta suna cewa kuma dai kwalelan ba za ku shiga ba Allah ta awu da kulul jannata la khawfun alaikum ku shiga aljanna babu tsoro tare da ku babu bakin ciki shine asallahu an yatuba alaihim wallahu alimun hakim shine ma'anar wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم والله عليم حكيم wannan akwai sa tsammani ubangiji ya yi musu to kaga su ahsabul a'raf wato sai an musu sai wato sai an sai an musu dangwale ne tukunna a wannan yanayin ba abin tsoro ne da ganka gashi ana ta abin nan hada hada kai kana kan wata katanga nan kana ga yan wuta akwai ban tsoro shi kan so ka hukuma ce sai daga ba a ce to a shiga a shiga a shiga ba da an yafe mu to ko dan da ba gaba ɗaya ba za a yi musu awon ba aljanna za su tafi kai tsaye su waɗannan ba ma za a auna komai nasu ba waɗannan sun yi nisa ƙwarai da gaske waɗanda su ko awa ba za a yi ba daga an gama aka bisa musu littafan su kowa ya karɓi hannunsa na dama kawai aljanna zai tafi ba magana a sai da shi a yi awo Allah ya fi masa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka nuna masa al'ummarsa ra'a sawadun azim qal hadhihi ummatu ya ga dabbazon mutane iya ganin sa aka sake nuna musu wasu ya gan su iya ganin sa to al'umma kace kace a cikin su wa fihi 70000 yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wala adab su hisabi ba za a yi musu balla azab ba maganar ba a aure komai na waɗanda za su tafi aljanna ba tare da hisabi ba sahabbai suka yi ta tattaunawa su wane ne waɗannan to ta yi su ne sahabbai wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a ka ji da waɗanda suka aka haife su a musulunci ba su ma sanin shirka ba annabi ya fito ya biyu suna tattaunawa tambaye suka gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون باسا جاء أبو رؤيا ولا يتطيرون باسا جنبي ولا يكتوون باسا للس باسا تكيا وعلى ربهم يتوكلون لو بنجي ستاو سكي دوغرو عكاشة ابن محسن yace ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum to ya roƙa maka Allah ne ba in zama cikin su bai ce anta minhum kana ciki wani ba ya zumbur ya tashi suka fara ya rasulullah ni ba da bai ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga kaya kuma kaga mun san kenan ukasha yana cikin wannan dandaza wanda za su shiga aljanna su dubu saba'in har ma an riga an yi an yi musu nan ba an riga an an takaita adadin su sun cika ba su cika ba na ba adam wasu abin da suke fahimta wani hadisin yana nuna gaba ɗaya ba sa magani na da farko haka muke fahimta amma daga baya muka fahimci ba haka bane abin nan da aka faɗa a cikin hadisin su ne aka ce ba sa yi la yastarquna wala yatafawwaruna wala yattawu kaf ka kara ka kare ba sa ruqya ya ta ta yi musu ruqya ba ba sa yi wa kansu ba sa neman a yi musu annabi yana yi wa kansa ruqya amma ba sa kirawo mai ruqya akwai ruwayar muslim wala yarquna wannan ruwaya ce shazza cewa ba sa yin ruqya annabi raqa amma la yastarquna ba su cewa ku zo ku zo ku yi mu a zo a yi mu ba su suke wa kan su duka sai addu'a su roki Allah saboda in su suka yi wa kansu wannan ba matsala wala yatabayyarun ba sa canji ba sa canfa komai za a da su kai sami da sauka kadara ce daga ubangiji ba su ɗauki wani abu ne da canfin wani a ce kai ai daga ganin musulman da ya yi nasara ina ganin sa da ba zaka bandan sa ba ba ga ne shigo mana ba ina kallon shi na san cewa kai ba za mu yi nasara ba za su canfa kowa ba za su canfa komai ba wala yaftawun ba sa kai wanda shine akhirud dawa za ka yi amfani da wuta don ka samu lafiya ba haramun ba ne amma ba ba sa ba sa kaiwa ga wannan a wannan ba ya ba sa shan magani ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai magani ya kwadaitar bisa ga yin magani ki tadawa ibadallah ya bayan Allah ku nemi magani ma anzala Allah da'an illa wa anzala lahu shifa ba cutar da Allah ya saukar face ya saukar maka da magani don haka ba wai magani gaba ɗaya aka hana ba waɗannan abubuwa guda uku wa ala rabbihim yatawakkalun zama da sifa ce mai karfi da Allah kadai suke dogara saboda ka ba sa kawo wani a zuciyarsu wanda suke jin zai iya tsaya musu a komai ne da ba Allah ba laifin su kama sabab amma ba sa jin ko wanda ya isa ba Allah kaga wannan sifa ce mai wahala kowa ne zai iya wannan ba saboda ka waɗannan da aka sifanta waɗanda za ku samu shiga cikin wannan tauba annabi ya ce sabbu da hal dubu saba'in cikin wannan al'umma da su waɗannan gaba ɗaya ba za a yi musu ba za a yi musu awo ba su kawai su wuce an gaba da maganar su nusus su dai sun nuna za a aure ayyuka ayyukan da muke yi dinnan sallah azumi zakka za a auna su النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان وسبحان الله تملأ الميزان الطهور شطر الإيمان سيكي ربي الإيمان وسبحان الله تملأ الميزان كلمة سبحان الله كان تك مأوني هذا سبحان الله أي كذي داعش أما الله النبي يقول تلا تك مأوني تلا تلا أونا لا أونا أي hadisin bukhari hadisin abu huraira a ƙarshen sahih bukhari kalimatani كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم kalmomi guda biyu masu marasa nauyi akan harshe to masu saukin faɗa akan harshe amma ababen soyuwa a gurin Allah mai rahama sannan masu nauyi a kan mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam masu nauyi a kan mizani subhanallahi wa bihamdi kaga aiki ne amma za a za a auna shi kuma zai yi nauyi a kan mizani yadda ubangiji ya ya ya halicci aikin a bisa sigar da ba za ka taba shi ba ko ka lafa shi ko ka shafa shi ko ka ji shi ko ka ɗanɗana shi ko ka shaƙi shi kuma yana da ikon ya halitta shi ya juya shi ya bai da shi ya zama jiki wanda za a auna shi ya yi nauyi ubangiji yana iya yin wannan shi ya yi wannan kuma shi zai yi wancan ba kamar yadda mutajila suke cewa ba ai ba zai yiwu ba saboda ai ayyukan nan a arab ne wato sifofi ce sifa kuma ya za a yi ta ce sifa an auna sifa ba za ta auna ba ce ga halayen kwarai ga amana ga gaskiya ga tsoron Allah ga waye waɗannan duk sifofi ne da suke damfara tare da mai sifar da za a iya ware su kare a wurin sun manta cewa Allah da yi su a matsayin sifa shine kuma zai iya halicce su a matsayin jiki wanda za a iya auna ba annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa mutumin kirki ranar da aka shigar da shi kabarinsa ayyukansa na kwarai za su zo zai ga cikin wata halitta mai kyau mai ban sha'awa mai haske zo ce kai ko bawan Allah daga ina ce aikin ka ne na kwarai na zan dore maka kewa cikin kabari daga Allah ya jassada aiki na mai da shi jiki ga shari ya zo ziyarar mamaci a cikin kabarinsa kamar yadda ya ce kuma ai wanda ya mutu bisa munar muna muna na ayyuka ubangiji zai mai da aiki da zama jiki ya zo masa a wata sura mai muni mai ban tsoro ce kai kuma fa daga ina ya ce aikin ka ne na zo mu zauna tare kaga tun a kabari ubangiji ya jassara ya mai da aikin ya zama ciki kuma tun da zai haka zai iya auna aikin sai alqur'ani zai zo suratu tabara za ta zo tana jayayya da mai kaga ta zama jiki har tana jayayya tana kare ne mai karanta ta anan alama gobe kiyama to ka ana auna ayyukan kamar yadda ake auna masu ayyukan su kan su kansu ana auna masu ayyukan kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يأتين يوم القيامة الرجل السمين ولا يزن عند الله جناح بعوضة wani ɗirkekan kafiri zai zura na gobe kiyama amma a gurin Allah nauyinsa ba zai kai nauyin fiffiken sauro ba to da za a auna shi ba zai yi nauyin fiffiken sauro ba amma gashi gashi masha Allah Allah ya aje halitta ya aje girma da ba, amma saboda kafirci sai zama da a gurin ubangiji saka yau ba ya da wani nauyi haka za a dora shi akan mizani ka gan shi yayi sama babu babu nauyi wanda ya gaya mana kuma annabi ya gaya mana lokacin da Abdullahi da Mas'ud yawo yana kaɗo da bino sabe sun kalli ƙorinsa ya ɗage izarinsa sai ka ga ɗan ƙorinsa haka kamar kara sai suka rika dariya sallallahu alaihi wasallam yake ce kuke ƙorinsa dariya wannan ƙorin a mizani na da gobe ya ba ya fi dutse ya fi dutse ku gudu nauyi sai kaga za a su kansu masu ayyukan ma za a auna haka nan sahaiful a'mal wato takaddun da aka rubuta ayyukan su ma ana auna su kamar yadda hadisin musnad hadisin abdullahi bin amr bin al-as nabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wani mutum wani zai fitar da shi ala rusul khalaiq kawo shi gaban taro gaban jama'a gaban halitta duka fa yunsaru lahu tis'un wa tis'una sijillan kullu sijillin madda al-basar tara masa fayil-fayil na takaddun ayyukansa guda casa'in da tara kowanne kowanne guda ɗaya iya ganinsa na ayyukansa ne kuma duk marasa kyau tsarin ba a zo ga a tuye masa su ga su dan fayil ne kowanne da iya ganinsa ya cika su da ayyukan dai ubangiji ya tambaye shi kai kai wanda ya ce ya ce marubuta na sun zalunce ka ya ce a'a akwai wani abu da na rage maka ban baka ba ya ce a na ce akwai kana da hasana sai a fito da wata ita takarda da suke kira da sata ita takarda ce karama sai ya dube ta ya dubi ayyukan sanarai hukuka ga su nan iya garinsa amma ga wata ita takarda kwaya ba aka ce ya ga hasanar ka sai ubangiji ya ya wannan hasana din wannan ita takarda ya za a haɗa ta da wannan shirgi na fayil fayil dukkan su kuma na tsiya sai wani zai sa a aura a dora ayyukan nan nasa marasa kyau a dora wannan takarda guda daya shi ke nan wannan takarda guda daya sai da rinjaye waɗancan fayil gaba gaba ɗaya da su tarwata su sama saboda babu abin da yake rinjayar sunan Allah Allah suka ce wannan tauhidin sirri ya zo da tauhidi babu matsala a tauhidin sa ko kaɗan ubangiji ya so ya nuna wa halittunsa falalar tauhidi idan mutum ya zama na ya mutu akan tauhidi to ba abin da tsammani ko me yake yi ba a fitar da tsammani Allah ya bi masa ga shi dai da ayyukan laifuka amma ga kuma tauhidin sa ya rinjayi dukkan waɗannan ayyuka saboda haka za a za a auna su kansu ayyukan da ɗan adam ne waɗannan su ne abubuwan da za su wakana kafin ainihin bayan an gama hisabi kowanne an gama tantance ayyuka bayan an gama tantance ayyukan kuma an yi gaba to sai kuma a zo a samu mizani mizani shine kafin a hau sirati kuma daga nan da kuma ake zuwa a hau sirati ya tafi aljanna wannan gada ce da aka kai ɗan aljanna aljanna kan wuta kuma ya tun daga nan ya rubuta ya fada ce Allah ya shi mu shi ne wani jiki ta fa'abba man saqulat mawazinu amma wanda ba audansa na la alkhairi suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin wata rayuwa yana cikin wani halin rayuwa da yarjeji abin yarjewa ubangiji madauki sarki zai hore masa dukkan kayan more rayuwa da bai taba gani ba ba la ainun ra wala udhun sami'a wala khabara bi qalbi bashar zai ga ga kayan marmari na kuku ko hadaniya yadda na kwance yana tsugune yana tsaye zai kawai bika hannunsa ne ya tunku مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ويجي جوالا المسألة الجنة أكبر الكوري ciki akwai ƙorama akwai ƙorama ta ruwa wadda ba gurɓatacce ba sannan ga nono wanda bai canza ba bai yi tsami ba bai yi bashi ba lam yataghayyar ta'amuhu sannan ga kuma wasu korabu anharu korabu su kuma na giya ne lazzatin lisharibin mai daɗin sha da kwankwada da masu kwankwada masu sha sannan kuma wa zari min asalin musaffa ga taticciyar zuma korabun ta ita ma ga shi na ci kuma suna da duk kuɗin samara kowane irin kayan marmari ga sunan kullama ruzuqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzuqna min qabl wa utu bihi mutashabiha za mu samu wannan cikin aljanna bayan wannan kuma wa ridwanu min Allah akbar su samu babban abu wanda shi yafi komai shine samun yarda Allah ce ku dai ba zan ƙara fushi da ku ba na amince muku ba zan ƙara yin fushi da ku ba wanda yafi komai daɗi to kaga wannan ita ce ishatin radiya wani yanayin rayuwa abin yarjewa wanda za a ba su su ji sun yarda radiyallahu anhum wa radu an wanda shine wa radu an su ji sun gamsu sun yarda wala sawfa yutika rabbuka fatarda sai ka ji ka gamsu ka yarda ka ka koshi ka ji ka gamsu ya ishe ka ba to yi komai ba kama kana ganin ma wata kila an baka sama ma da yadda ka cancanta abinda ba baka ta tsammani na shine fi isha ta rabiya fa amma man khaffat mawazinu amma waɗanda ma'aunan su suka yi shakal suka yi shakal shakal babu nauyi saboda kafircin su fa uku hawu to wannan makomarsa wutar hawiya ta'abir wato yin amfani da kalmar ummu na san a larabci ta ce ummu ana nufin uwa uwa wani guri ne da wata ce wacce take mai tausayi mai kauna mai jin kai mai sakan wato za ta jawo ta kula da kai ta nuna maka tausayinta ba za ta yadda komai ya taba ka ba wala ita ce uwa to a lokacin da kowa yake neman inda zai samu ya tsira sai aka ce ku tafi ga uwar ku amma bai ce ce hawiya kaga shi kansa tabirin wato shi kansa salon da aka yi amfani da shi akwai tusa haushi ce tafi ga uwar ka can hawiya akwai tusa haushi wato ba shi da karewar inda ne mutum zai koma ko yaro zai koma lokacin da aka tsora shi ko aka razana shi ko aka bata masa ya tafi gun uwarsa to shi wannan ba inda zai je sai hawiya kuma da suka ce ummuhu ai basiru makomarsa suka ce ummuhu wato za a jefa shi da kwanyar kansa yani yurma yulqa fi jahannama ala ummi dimaghihi ala ummi ra'sihi wato taka za a jefa shi ta ce hu ummuhu hawiya inda za a jefa shi taka wutar hawiya hawiya kalmar hawiya tana nufin wato gangarawa wato guri ne da zai jefa shi ta gangarawa wanda yake nuna maka wuta a ƙasa take kamar da aljanna a sama take yayin da wannan aka yayin da aka yi awo waɗannan auren su na alkhairi suka yi nauyi suka yi ƙasa sai Allah ya ɗaukaka su kuma zuwa illiyin waɗannan kuma da ma'aunan su na alkhairi wato ma'aunan su na sharri suka yi sama auren sa iskari suka yi kasa sai aka daga sama sai kuma su ji wato kan wato da zai faɗo daga sama da ka kuma ya wuce rijiya wato kaga wannan bala'i ko bai wuce rijiya bai tsaya kasa ai kaga bala'i to bari kuma daga ƙololuwar sama kuma ya wuce rijiya to shi yasa sai kai ta'abiri da hawiya kasa zai yi ita ce wutar da zai rika gangarawa a cikin shi yasa ya ce wa ma adraka mahiya ya sanar da kai mai cece ita saboda kalmar hauyan babu inda aka yi amfani da ita alqur'ani sai anan hawiya to mecece hawiya kuma gashi an ce ummuhu aka ce hawiya wani zai fito wasu hawiya sunan wata mata ce a narun hamiya wuta ce mai tsananin kuna wuta ce mai tsananin zafi shadidatul harri mai tsananin zafi kawiyatul lahab wanda harshen ta yana da ƙarfi wa sai kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace naru bani adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nar jahannam wutar da dan adam yake kunnawa a nan duniya to wutar da kuke kunnawa a nan duniya ku ƴaƴan ƴaƴan adam wato wani yanki ne wani kaso ne daga kaso 70 na wutar jahannama قالوا يا رسول الله إن كانت زكاتيا kace ya rasulullah ai wannan kasabba na duniya ya isa azabtar da mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'a to an fifita wutar jahannama da wannan wutar da kaso 99 da kaso 69 haka da ya tabbata a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yace ishkat ishtakatin daru ishtakatin daru ila rabbiha wuta ta kai kukai kokanta gurin ubangiji ku ce ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan ya ubangiji sashi na fa ya cinye sashi to sashi na yana cin sashi fa azina laha bi nafasai Allah ya ba ta izinin ta yi huci biyu nafasun fi shita wa nafasun fi sai huci na farko lokacin sanyi lokacin tsananin sanyi kuma huci na farko lokacin tsananin zafi فأشد ما تجدون في الشتاء من برقها ما في tsananin sanyin da kuke ji lokacin sanyi daga sanyin jahannama daga zamharir ne daga jaurar da take cikin jahannama wa ashaddu ma tajiduna fi sayd min harriha mafi tsananin zafin da kuke ji lokacin zafi daga daga hucin ta ne saboda ka sanyi mafi tsanani ka dauki kasashen da ake muna ai ba sanyi ka ɗauke ƙasashen da ake kankara da safe idan mutum ya fito to sai ya sa a diga ya fashe kankara gudu ko basu gidansa ba ka kankara gaba ka tarifa komai motar sa sai ya sa diga ya faffashe kankara da take jiki tana ta tayar da ita kuma sai an sanya wata na'ura mai zafi da za ta narkar da kankara sannan ya samu ya shiga kuma na'urar ta ci gaba da dumama shi bayan wata shiga da yayi ga shi kamar fara hankali yana tafiya cikin kankara to wannan sune inda ake kankara muna ai ba muna ai muna cikin wani yanayi mai daɗi ba tsananin zafi ba tsanan inda kuma za ka ga tsananin zafi su kuma kaga zafin rana ya fi digiri hamsin alhaji muna da kai arba'in ma magana ake kaga ana mutuwa to wanda duk huci ne kawai daga hucin jahannam Allah ya sauke ya tabbata sai haini annabi sallallahu alaihi wasallam idan shadda al-harr fa abridu 'ala as-salati fa inna shiddata al-harr min fihi jahannam idan tsananin idan zafi ya tsananta to ku sai ya da sallah to ku ja sallah da dan daga lokacin ta saboda tsananin zafin rana yana daga hucin jahannama Allah ya kiyashe mu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على هداه الى يوم الدين wannan ya ce malam wai an samu wani mai warkar da mutane shin ya halatta a je wajensa to wannan tambayar ba cikakkiya ba ce mai warkar da mutane ma'ana mai ba wa mutane magani kamar asibiti da ake ba wa mutane magani ko ko a'a wani dan damfara da yake da'awar yana da maganin komai zai wahalar zai warkar da cututtukan da suka ga suka gagari likitoci su su ba da maganin su shi yana da maganin su zai warkar da kutare zai warkar da guragu zai warkar da waye da waye da sauransu galibi wannan da dan damfara suna nan kuma suna ta wato ci da rubutu abin takaici yadda har ma za ka ga cewa wasu mutane ana ta tururuwa ana zuwa mu tare da cewa ba za a nuna maka wani wanda ya je ya dawo ya warke amma kuma da haka sai a yi ta tafiya saboda jahilci da yawa a cikin kwakwalen jama'a a cikin al'ummar mu jahilci da rashin ilimi da rashin wayewa amma ba haka ba mutumin da zai zo kawai ya ce zai warkar da kuturu zai warkar da gurgu zai ba shi magani zai warkar da masu cutar kansa zai warkar da masu cutar aids ko wasu manya-manyan cututtuka da ake ta fama da su shi dai ya ce duk shi kadai ɗaya daga maganin kuma wai har ka ji ana ana abin da kansa akwai wanda aka ce ya bayyana amma an ce ma mahaukaci ne kuma mutane sun taru a gindinsa na ji labarin cewa mahaukaci ne da gidan mahaukata ma aka aka fito da shi kuma abin mamaki sai kaga wai har ana ana ana ana zuwa ana ana dauko rahoto akan su ana kara ma tallata su da bai dace ba menene gaskiyar magana cewa babu mutanen da suka tutar da annabi suka tutar da annabi da yayan gidansa fiye da ahalin gidan Abbas da kuma gwamnatin Abbasiyya ina gaskiyar wannan magana a mahangar ilimi ingantacce wannan magana ce ta ta mabiya addinin shi'a masu limamai goma sha biyu da kun san maganar kenan tunda tun daga matan abubakar da umar da usman suka ɗauko magana cewa duk waɗannan matuta ne mai yaudara ne maha'inta ne sun ci amana sun karya alkawarin da suka ɗaukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kwace sun yi danniya sun yi maguɗi sun kwace mulkin da ba nasu ba saura kullum cikin zage su suke da bacin su da faɗa musu baƙaƙen maganganu to duk mutumin da zai faɗa wa abubakar da umar da usman baƙaƙen maganganu wa kake tambayan ko zai fata ba saboda haka kai kana maganar abbasiyya ko muna maganar mutanen nan abubakar da umar ba azzalimai suke ɗaukar gumaka suke ɗaukar su macuta suke ɗaukar za mu ce maganar kuma abbasiyya abbasiya sarakuna ne daula ce da aka yi akwai mutanen kirki na kwarai a ciki adalai akwai kuma waɗanda suke sun dan taɓa zalunci kamar sauran sarakuna bayan wucewar khilafar rashida an samu mutanen da sarakuna da suke da mutunci da kirki da ɗabi'u masu kyau da kuma waɗanda suke masu zalunci bakin gwargwado saboda haka wannan ba shine ishu din ba mu tsaya muna magana da sarakunan Banu Umayya ko sarakunan daular Abbasiyya ko sarakunan akwai rigingimu da aka ta samu na mulki duk wani wanda zai fito yana neman mulkin mai mulki to za su fafa ta kuwa wanda ko ina da yanzu ba a yanzu ne ake ta tattake masu wanda zanta saboda suna son hamfara da gwamnati suna son a ba kawo canji ita gwamnati take a kansu kuma ita rafi ne yan uwansu shi'a ne da aka shi mai mulki ko a yi ba zai fito ya ce zai buga zai zai zai faɗa da shi ba zai saka masa ba saboda a wancan lokacin an samu waɗanda suke ce ma wasu sai kayi su kuma suna ga talautar nan tasu ce suna jiran su mutu su gada wa ƴaƴansu kuma an zo ana daga wani ana yawo da shi ana cewa wannan shine mai sarauta shine mai kujera sai ya hau sai ya abin kaga dole ne yayi kici saboda haka wannan a magana ta cewa ko daular abbasiya kun fitar da ko gidan abbas kun fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce ta shi'a ya kamata su yi bayanan waye da waye ya fitar to in suka tashi dauko maganar ba za su dauko tun daga tun daga gidan sayyidina abubakar sayyidina abubakar da yarsa aisha sai aisha tun da ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam take ta kulle kulle da ta kwace mulki ta maida shi kamar annabi ya zo da ya kawo wata wata sarauta amma ba zuwa ya kafa mamlaka ba a ban wannan annabi zo dan ya kafa wata sarauta ba annabi manzo ne bawa ne manzo an tabbai sarauta yake so annabi manzo bawa manzo ya ya ba annabi sarki wannan shi annabin da yake manzo jira yake yi kawai a ce baya kotsawa sai Allah ya ce sai Allah ce ya yi sabara da yake sarki Allah ya baka sabuti kaza afa'una fardun aw afsid bi ghairi hisab haka Allah ya ce wa annabi Sulaiman alaihi salam gashi nan ka bayar ko ka rike ba tare da an bincike ka ba wato an bashi wani tasarruf amma shi bawa wanda yake manzo baya motsi baya yi komai sai ya jira da Allah zai ci kaga wannan ya fi zama ubudiyya ta ta ci ta tabar wancan faraka an tabbaya da sarbe yake so ce yana so bal abdar rasulun ka ka da ba zai kafa mamlaka ba shi yasa yace laula da'watu akhi sulaiman la rabattuhu bi sariyati al-masjid hatta yaqufa bihi wildan ahli al-madina lokacin da ya cafke aljani ya shaƙe wani aljani yace ba dan addu'ar dan uwana sulaiman ba da ya riga ya addu'a قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب da addu'a ya ubangiji ka gafarta maka ba da mulkin da ba wanda ya cancanci shi banda ni yace to wannan addu'a da dan uwana Sulaiman yayi za ta sa ba zan yi wannan ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana neman mulki bane ba Quraysh ta suka in mulki kake so zo ba ka duk mu sauka daga mukamin mu sai kai ne shugaba wannan ne ba annabi ya zo ne isar da sako da Allah ya koya masa sai yasa ba ya zo ne gina wa dan uwansa gidan sarauta ba wanda za su ci gaba da gajiyar sarauta har a zo a ce wannan dan uwansa ne shi ya kamata ya hau addini ma ba kwata kwata addini baya kan haka addini ba maganar ce ta wani da ya fito daga gidan wani ba sai shi dole sai yayi a'a wanda ya tantance shi yake yi wannan ita ce ɗabi'ar wannan addinin musulunci ɗabi'ar ta kenan ita ce alama alamiyar wannan addinin to addini ne na duniya gaba ɗaya ba na wasu mutane kai ya dadu ba ba saboda majusawa farisawa su sun tashi da bauta ma wani gida a gidan za a samu Allah duk kuma wanda yake gidan ɗayan Allah ne suna da wata martaba da wata daraja ta musamman in wancan Allah ya wata fito wani Allah daga gidan za a fito shi sauraka ana da wannan tabaqiya din shi yasa sai suka da suka shiga musulunci suka shiga da magudancin sai suka da cewa to haka shi ma musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shine kamar Allah din wanda za su zo ƴaƴan gidan su kuma su ne wanda za su ci gajiyar wannan matsayin nashi sai suka dauka haka ne ga kana tarihin abin nan tarihawa za ka ga mulkin sarka da mulkin waye duk waɗannan za ka gida ne kuma wannan gidan a ciki ake samun Allah din kuma abin gado ne to shi ko musulunci ba haka bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga a jihadin a jihadin da ya fita duk inda aka je fagen fama to zurriyar da yake sa a gaba ka duba yakin badar da aka je suwaye suka fafa ta duk da yake sani su ali ne su su hafsa suwaye suwaye inda a ce ya zo ya gina musu sarauta ya gina musu gwamnata su ci gajiyarsa ba zai rika sa su a hadari ba da aka zo sai ya tura miskinai ansar a tuttura ansar in ba kashe su aka yi ƴaƴan ta su da yanke ta su ba a kashe kuma ba sai tura wa Ali a ce je ka inda a ce yana jiran ya sa Ali ya zama shine a kujerarsa to ba zai rika jefa cikin hadari ba to amma saboda gurbacewar aqida da kowa guzanci da aka hada shi aka gauraya da addini sai zama da ake yi wa kallon musulunci kamar sauran addinai na maguzawa aka rika sai hada rigima tsakanin adabi da sahabbansa wanda kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana da yarda da sahabbansa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga duk da tun lokacin da baya da lafiya sai da Abubakar shi ke jan sallah yana da alin da ce alin ka jan sallah sai da Abubakar shine datti shine babba shi girme shi shine ya zaura da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane irin yanayi ya ba da dukiyarsa ya samu wani matsayi da ba kowa ya same shi ba sai da mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar ba za a kwatanta shi da sauran ba wajen ilimi da takawa da tsoron Allah da warin ba a haɗa shi da sauran ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi a addinance to haka addini yake a kowane kowane zamani kuma za ka ga cewa tafiyar sunna haka take ta dada sabanin tafiyar da ba ta sunna ba ba ta da tataccen musulunci ba yanzu za ka duba tarihin imamu malik bayan tafiyar sa suwaye suka ci gaba da karantarwa almajiransa ne bai ja jiho ɗansa sai yadda yake da duk ɗansa ya ce zo ka hawo sai za ka zama maliku karami ba a almajiransa ne suka ci suna kasu a yi magana shi ibn al-kasu ibn al-kasu ta ba mutumin masar ne ba ba mutumin madina ba ne mutumin masar ne shi ne ba almajiransa da aka sani da su su wannan su ashhad da ake ta magana su abdullahi bin wahab da ake ta magana duk ba ba ba su abdullahi bin yusuf at-tinnisi mutanen masar mutanen masar saboda haka kaga ashe ba magana ba ce ta gado imam shafi'i wa yana ji da hayar da duk bai da yaya yana da yaya amma ba su yi ilimin da albajiran da suka yi ba sai suka zama su suka al-Humaydi su Rabi'i ibn Sulaiman al-Muradi su suka ci gaba da rike su al-Muzani su suka ci gaba da rike ilimin sa suka ci gaba da yada shi ana magana shafi su da magana haka da Abu Hanifa su waye suka yi fice cikin almajiran da an ce fa'ibahu Abu Yusuf ake nufi Yaqub da kuma Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani to haka duk tarihin musulunci yake ka zo har ka zo kan irin su ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce magana in su ibnu taymiya bai jawo kanin sa ba kowa ta kai da ya ce abu
to duk tafiyar sunna ta musulunci yantaccen addini haka za ka same shi amma duk wata tattabar ka tattabiya to kawai za a sa ka ko ka cancanta ko baka cancanta ba a gidan ku ne na ku ne wannan babu shi a musulunci ana ga addinin musulunci waɗanda suka yanzu a habul kutubus sitta bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah a cikin su musulun ne kawai balarabi. Duk waɗannan da kuke jin sunan su ba ma laraba bane kariya. Amma su suka ɗaura gamar tutar sunna din gaba Kuma duk duniya ta sallama musu. Saura ka shi musulunci ba wai zuwa ya kafa wata kungiyar wani kungiyanci ba ko kuma a ɗaukaka wani gida a ƙasanta wani gida. Ka ce gidan Abbas, gidan waye ya cutuwa ne, gidan wani ya cutuwa ne. Wannan can dai a wajen ba amma ba.
wannan yake menene hukuncin mata idan suka ware kansu suka suna kaɗe kaɗe da waka me ya hukuncin waɗannan mata a addini ban gane suna kaɗe a lokacin biki lokacin sallah lokacin wani abu na Allah ko ba a gaba ɗaya suka zama za ka ware kansu kullum za su sun buɗe dandalin kaɗe kaɗe da waka a musulunci bai ci ka zama kamar da rayuwarka ba ko da an halatta wa mata su yi waka bari'a wacce babu saban Allah a ciki babu wuce iyaka a ciki babu kuma baba a ciki babu cakuɗaɗɗiyar maza da mata a ciki an ƙayyade wannan da lokutan ko ko lokacin biki ko lokacin sallah wani lokaci da aka ce lokacin idi ne lokacin da shaɗi da walwala amma su bai da rayuwarsu haka a wannan ba musulunci rai ta kanta wakar ba wai ta akai waka kai ta ka samu lada ba wannan daga baya ne aka mai da waka wani abun neman neman neman lada har aka rika daukan abubuwa ana caccanza su ana wuce iyaka da gona da iri me wanda hukuncin wanda ya magana liman yana hudu ba a ranar juma'a kuma ya halatta mu ce a duk lokacin da yake addu'a a wanda yake ya yi magana ko da bai kyauci liman yana hudu ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lagau man qala li akhihi wal imam yaqub man qala li akhihi unsub wal imam yaqub faqad laga malamai sun fassara lagu da sashiyar magana da cewa ya tarayar da ladan sa na juma'a ba wai juma'a ta bata yi ba juma'a ta tayi amma ya tarayar da ladan ya dai sallah da za a ba abin shi bashi amma shi ma baya bin Allah komai ya riga ya barka iladarsa da wannan magana ta yi da saura ka ga kowace irin magana idan har an hana magana da take umarni ne da kyakkyawan abu yayin da ka ga mutum yana surutu ana hudu ba kace kai yi shiru umarni kai da kyakkyawan abu ko hana mummuna kai amma ka ce kakkai to ina kuma ga wanda shi yayi maganar ma ba ba wai hana ba a masu taɗi masu hira ana hudu ba ana hudu ba suna hira to wannan kaga laifin su ya kuma wancan saboda haka abin da ake tsokana hudu da mutum ya saurara sannan magana da ta ce amin shi ma bai zo ba a sunna saboda haka ko da liman yana hudu ba ba daidai bane a riga amin a cika masallaci wannan sunna ba ta ce haka ba a'a wanda yake aiki aikinsa yana da alaka da samun nutsuwa da tsaro a gurin wannan ba zai shiga ciki ba na'am ya halatta yi magana da liman in ta kama ba laifi ba ne kamar yadda wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana hudu a ce ya rasulullah dukiyoyi sun halaka ruwa ka ya yanke kaza kaza ya gaggaya masa matsalolin da ake ciki saboda rashin ruwa annabi ya daga hannu ya addu'a kaga bai ce da shi kai zo ba a magana ba a tambaya a wannan tsakanin mutum da liman ana iya yi sannan abu na ƙarshe tunatarwa ce game da kwamitin sautul haq